ويجعل الله على رأسه تاجا قد يأخذ منه خير من الدنيا وما فيها أبن أكو الله سبحانه وتعالى zai sanya wani kambi a kansa wanda za a yi masa ado da duwatsu masu tsada na yaboti inda za ka ɗau dutse ɗaya daga cikin duwatsun nan da aka yi masa ado sai ya zamo darajar wannan dutsen ya fi duniya da duk abin da ta kunsa wai zaujahu sintain wa sab'in min al-hur al-in abu na hudu wani subhanahu wa ta'ala zai aura masa matan aljanna saba'in da biyu wai shafiyahu fi sab'in min qurbai abu na biyar Allah zai karbi cetonsa shi wanda ya shahada a cikin sab'in daga yan uwansa wala yuhissa bil mauti illa kama tahuzza tahuzzu ko tuhizzu bi karsida abu na shida shi ne shi wanda ya shahada mutuwa mutum rai tana da sauki gare shi kai haka da kake duniya sai ka riga ga wahala ya ga bai amma shi fitar ransa mai sauki ne baya jin ga mutuwan nan sai ko yanda kai kake je dan gudan zuma ya cije ka ko dan tururuwa ta cije ka wala na wannan ubangiji ya ce lalle ne ko musulmi ku sani cewa ba makawa za mu jarraba ku bi shay'in da wani abu min al-hawfi ne daga tsoro lil adu za a hada ku da abokan gaba da su fushi da yawa alkahadi fari wa yafi da labwali za da kuma ragewa ta waya a dukiyar ku kula halaki ta fuskar wani lokaci ya zama dukiyar ta halaka ko ta rugu wannan fasu da rawukan kuma a waye gari ba mutum ko ba wani mutum wasu mara ko ya yi itatuwa fil da waye ta fuskar aikar da jahiha mutum ya yi noma noma ya ji kaiwa wa bashir sabi amma dai a koyaushe abin da ake bukata daga bawa duk abin da Allah ya jarrabe shi da shi ya nuna hakuri kai albashir ga masu hakuri alal bala'i masu hakuri masa bala'i bil jannati da aljanna su ai masu hakuri Allah zai zai sa mata musibatu su ne wanda idan musiba ta same su bala'u bala'i ya same su kalu abin da za a ji a fito daga rasu ya ce illa lillahi mun tabbatar mu Allah ne ya yi mu kuma shi ne mamallakin mu shi ne mai komai namu shi yasa duk abin da ya ai daidai ne wai da ne rajo mun tabbatar kuma ba kuma mu gare shi ne kalu hazil kalima za su faɗi wannan kalma bil hadis ya zo hadisi mai da sun zai da musiba wanda ya ce illa lillahi wa inna ilaihi raji'un lokacin da musiba ta same shi ajarahu Allah fiya Allah ya bashi lada a musiba wa khalafa alaihi abin abin da ya rasa wa fi ya zo da hadisi adam sallallahu alaihi wasallam fiya cewa fitilar manzo sallallahu alaihi wasallam ta fito fassar da ce dan la ilaha illa rajul qala aisha aisha ta ce da haza bi sa wannan ai ba musiba bace da fitila kawai ta fito ba kudawa kawai za a sake ba makana da Allah ce kullu ba sa al-mu'mina fa huwa musiba duk abin da ya bata wa rai mu'mini ai musiba ce gare shi ulaika da su da su da aka ambata alaihim salawatu salati ko kafara ta tabbata gare su da bai daga wajen ubangiji wa rahama da jin kai da ibatu za su ga ni'ima da yawa daga wajen Allah wa ulaika wa lutadun masu wannan tsari su ne da kuma ta'arifin jirwaini da musulun da musulun ilai Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu juriya ya ba mu hakuri wajen duk abin da zai hada mu da shi Allah subhanahu wa ta'ala kan ya sa wani to da kasa to haraja muslim ya fidda hadisi a cikin jami'in sayi nasa ya karba daga umar salama cewa ta ce sabitu na ji manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yana cewa da ba wani musulmi da musiba za ta same shi ya faɗi ba a bara hullahu abinda Allah ya wance shi da shi shi ne ina lillahi wa ina ilaihi raji'un ya ubangiji ka bada lada a musibar da wa a halibli hayar min haka bayan da abin da ya fi daga abin da rarsa illa a nafa lahu lahu hayar min sai ko Allah ya bai masa da abin da ya fi qalat abu salama ta ce fadan baba ta abu salama yayin da miji da abu salama ta yi wa fati qultu sai na riga cewa a raina ayyul musri da hayyul musri gaba daya kuwa za a samu ya fi abu salama ai ita a ganin ta abu salama da ta ji dadin zama da shi kuma ta ga ta masa ga addini kuma za a samu a ce har ya fi shi waye fa bi abi salama daga abi salama awwal baitin hajar ila rasulullah sallallahu alaihi wasallam wanda shine farkon gida gidansa shi ne farkon gidan da suka yi hijira ga babban manzo sallallahu alaihi wasallam sun bai dai kulba ai ba mun sanaba ta ce tunda an ce dai inda faɗa din ranga sosai da faɗa ba da fallawa li rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ya sa wato sai Allah tabaraka wa ta'ala ya bayyana min da manzon Allah ya dawo shine mijina ranan ta ce arsala ilayya rasulullahi sallallahu alaihi wasallam hajib ibn abi balka manzo Allah ya kuma hajib ibn abi balka ya hadu ni da yana neman aure na gare shi ka kultu ta ce da shi inna li binta ko banati ina da yaya da yawa wa ana gayo gashi na cika kishi da ka manzo Allah ya ce amma banatuha amma yadda fadadullaha an yi kuniya ta za mu roki Allah Allah ya wadata ta daga gare ta wadullaha an yuziba bil gaira zan roki Allah ya tafi da kishin da take yake damunta da abin da wannan sai imam muslim ya rawaito a kitabul janaiz babu ma yuqalu innal musibati Allah subhanahu wataala ya azurta mu da komawa gare shi a dukkan lamurra Allah ya azurta mu da juriya akan duk abin da ya dora mu a kai kada Allah ya hada mu da abin da zai raba mu da shi komai Allah zai hada mu da shi amma kada Allah kada Allah ya kaddara wannan abin ya raba mu da shi ko ya raba mu da manzo sallallahu alaihi wasallam alhamdulillah wa salam
الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى يرحم من في الأرض يرحمكم من في السماء قال الله سبحانه وتعالى إن الصفا حقيقة دوسا صفا والمروة دوسا مروة wanda ake sa a yi tsakaninsu daga safa a tafi marwa in sha'irillah suna daga alamomin addinin allah da ya kawo wannan ayar ta sauka shakka ba'arul muslimin sashen musulmi sun yi kokonto fi dawafi a game da yin sa'ayi baina safa wal marwati tsakanin safa da marwa haisu annal haisu innal kuffara haisu innal kuffara dangane da cewa kafirai kanu ya dofu na bainahuma sun kasance suna tsawafi a tsakaninsu suna kewaye tsakanin safa da marwa li ibadatul ausa dan bautar gumaka faqala ta'ala to sai ubangiji yace inna safa wal marwata hakikan dutsen safa da dutsen marwa wanda wa'annan jabala ne bi makkata duwatsu ne biyu a makka min sha'idillah suna daga alamomin addinin Allah shi yasa ba laifi a kanku don kun yi sa'ayi tsakaninsu bari ma sa'ayin nan tsakaninsu abin shar'antawa ne rukuni ne daga rukunan hajji kamar yadda yake rukuni daga rukunan umra kusan gurin mafi yawan malamai duk sun tafi akan cewa wato sa'ayi rukuni ne a hajji rukuni ne a umra shi yasa wanda bai zo da sa'ayi tsakanin safa da marwa ba a hajji to bai da hajji dan ba da wani abu da za a dora tun da yanda ibnu ashir yake faɗa arkanuhu wato wato gairu wato rukunan arkanuhu in turikat lam tujbari arkanuhu in turikat lam tujbari rukunan hajji in aka bari ba wani abu da za a yi a dora dole sai an zo da su dole ne a zo da rukunan nan kafin hajji ya zamo ya inganta kamar hajjal baita wanda diye hajji zuwa ga ka'aba a waita mara koyi umra talabbasa bil hajji wal umra wato wanda ya cuɗanya da yin hajji ko umra fala junaha alaihi ba laifi a kansa ai la isma alaihi ba zunubi a kansa an ya tawafa bihima dan ya dawafi da su an yi tsaba na kuma saba ya sa yi ya tafiya tsakanin su sau bakwai ya tafiya tsakanin safa da marwa sau bakwai wato daga safa aje marwa wadda da safa ake farawa yadda yake ya zo a hadisin muslim cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce nabda'u bima bada Allah bihi za mu fara da abin da Allah ya fara da shi ko a ruwaya ba ta muslim ba cewa ibda'u bima bada Allah bihi to tunda Allah safar ya fara fada daga safar kenan ake fara sa'ayi a je marwa in an je marwa an yi ɗaya kenan daga marwa kuma aka dawo safa an yi biyu kenan wato ya sa'ayi tsakanin su bakwai shi yasa ana farawa ne da safa amma ana karewa ne da marwa wa man tadawa hairan wanda ya na fulfili na alheri aksar min zalika ya yawaita daga wannan fa inna allaha hakika ubangiji shakir zai gode masa duk abin da ya kyakkyawa Ali masani ne da manufarsa daga yin wannan. Inna lazina yaktumuna haƙiƙa wa'annan da suke boye nazara fi ulama ilahud suke boye abin da Allah ya saukar wannan aya ta inna lazina katumuna ta sauka ne a game da malaman yahudawa allazina katamu sifatan nabi sallallahu alaihi wa sallama wanda suka boye sifar annabi sallallahu alaihi wa sallama yaktubuna suna boye ma anzalna abinda Allah ya saukar min albayyinati daga hujjoji wal huda da abinda yake shari'a ka ayatul rajimi kamar ayat jefe muhsani in yayi zina cewa muhsani in yayi zina a jefe shi wa nati muhammadin sallallahu alaihi wasallama da sifar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama min ba'di ma bayyanahu lin-nasi bayan ko mun bayyana shi ga mutane fil kitabi a littafi fit taurat a cikin at-taura littafin da yake Allah ne ya saukar da shi ulaika masu wannan sifar yal'anuhumullah Allah zai la'ance su me ma'anar la'antar Allah gare su yubiduhum min rahmatihi zai nesanta su daga rahmatarsa zai nesanta su daga rahmatarsa wayal anhumullah inuna masu la'anta ma za su la'ance su sune wa almala'ikatu wal mu'minun mala'iku da mummune illa allazina tabu sai fa wayanda yake sun tuba waslahu amalan suka gyara aikin su wa bayyanu suka bayyana ma katabu abin da suka boye fa ulaika tubu alai wannan zan tuba gare su a aqbalu tawbatahum zan karbi tuban su ana tawwabu rahim ni ne ubangiji mai yawan tuba mai karbi am ni ne ubangiji mai yawan karbar tuba daga duk wanda ya tuba duk wanda ya tuba Allah zai karbi tubansa ni ne mai jin kai kuma ga duk wanda ya komo gare ni wannan ayar wanda yake asali ta sauka ne akan malaman yahudawa yadda aka faɗa amma ta jage zata akan dukkan wanda yake ya san hukuncin Allah a wata matsala amma aka nema daga gare shi ya bayyana ko ma ba a nema ba amma zama wajen da ya dace a ce ya bayyana ne yake bayyanawa ya zauna yana wata kumbiya kumbiya don ya cimma wata manufa tasa ko don ya cimma manufa ta wani can daban wanda yake ganin zai more shi to shi ma wannan aya ta ja gezarta a kansa shi yasa wajibi ne a bayyana duk abin da aka sani na hukuncin Allah ta baraka wa ta'ala matukar dai bayyana wannan za ta yi amfani ko kuma za a yanki hanzarin mutane ba daidai ba ne wanda yake sun sani su kyale wanda ba su sani ba a cikin jahilci yanda yake ba daidai ba ne wanda ba su sani ba su ci gaba da zama da jahilcin su wajibi ne su tashi su koya to su ma wanda suka sani kuma wajibi ne su bayyana abin da suka sani kuma su bayyana da manufa ɗaya shine gyara addinin Allah dan Allah gyara addinin Allah dan Allah ba dan matsalan wasu ƙasashe can na waje sun tsara wani abu to sai aka leƙa aka ga ai a tsara tsarin addinin musulunci ma akwai abin da ya dace da wannan ya zama a sannan ne za a ara a yafa a ta bayyanawa ba dan wai ana kokarin tsaye da addini ba ne a'a dan ya dace da son zukatan wa'annan kafira to wannan an yi an yi ne lalillahi ba dan Allah ba tabaraka wa ta'ala an yi ne kawai dan a amfani da addinin Allah amma dan a cimma wata manufa ta daban ana so ne a bi Allah dan Allah a biyayya ga Allah dan Allah sanar da addinin Allah dan Allah halidi na fiha wato innal ladzina kafaru haqiqa wa inda yake sun kafirta wa matu suka mutu hum kufarun alhali suna kafirai ba su tuba ba har zuwa mutuwarsu wanda yake ya tuba duk dade wanda yana kafirci amma ya tuba kenan Allah sai ya karbi tubansa kuma a shafe masa duk abin da ya a baya kullum lazina kafaru in yantahu yughfar lahum ma qad salaf shine da wanda da can kafirai ne da zarar sun makafirci an yafe musu an gafarta musu duk irin bannar da suka yi a baya amma wanda yake shi kafiri ne ya ki tuba har mutuwa ta zo ya mutu yana kafiri to ulaika alaihim la'anatullah wannan la'anar Allah ta tabbata a kansu wal mala'ikati da sauran mutane wal nas ajma'in da baki ɗayan mutane da mala'iku da mutane gaba daya wal mala'ikati da baki ɗayan mala'iku wal nas ajma'in da mutane gaba daya mustaiquna zalika fid dunya wal akhirah sun cancanci haka duniya da lahira shi kafiri ya cancanta tun a nan duniya ma a la'ance shi me yasa saboda kafircinsa ne yakan jawo bala'o'i da yawa kafirci shine mabudin duk wani bala'i sannan saban Allah yake bin sa tunda duk saban Allah ba kamar kafirci shi yasa kafirci shine mabudin duk wani bala'i khalidina fiha masu dawama ne a cikin wannan azaba duk wanda ya mutu kafiri ba maganar fita daga wuta har abada yana wuta khalidin fil la'anati masu dawama ne a cikin wannan la'anar aw halidin fil nari al madlul biha alaiha ko masu dawama ne a wuta wadda an nuna shigar su a wuta da fadar la'ana la'anan nan da aka yi musu ta saboda a ce lalle sun shiga wuta la yafafa anhum al azab wannan ne yasa malamai da yawa suke cewa musulmi muayyani wanda yake aikata saban Allah ba daidai ba ne a la'ance shi da kiran sunansa ba daidai ba ne ka ce wane ko da ka faɗi laifin nasa kamar wane mai shan giya ko wane mai zina allah ya la'ance shi matukar musulmi ne ba a da yawa malamai sun nafa kan cewa ba daidai ba ne a la'anci musulmi mu'ayyani amma ba wanda ba mu'ayyani ba fa kamar a ce ai mashaya giya Allah wadansu Allah ya la'ance su wanda wannan ba a ayyana wani ba a kira suna ba to malamai da yawa sun ce wannan ba laifi yanda dai za a ga tafsilin haka a littafin nan mai amfani mai matukar amfani na shehu muhiddin nawawi al-askar al-askaru ya kawo babi musamman akan wannan wato la'antar musulmi wanda ya bayani dogo a kai ya kawo hujjojin kuma da zantutukan da malamai suka tafi a kai a wannan babu su kan masu dawwama ne a cikin talafafafan humul azab ba a sauƙaƙa azaba daga gare su da fata ainin ko da gwargwadon kifta ido wala humin zaro su ba a saurara musu layu haluna ba a saurara musu litaubatin dan su tuba sanda duk mutuwa ta zo wa kafiri zai ringa neman cewa a ɗan ɗaga masa dole a ɗan ɗaga masa ai zai tuba amma ina ai walan yukhira Allah nafsa niza ja ajaluha ala ba jinkirtawa rai da zara ajalin ta yazo tunda ajalin su yazo ba makawa tafiyar za su au ma'azatin ba a saurara musu dan tuba ko kawo wani hanzari wa ilahukum ilahun wahid wannan ayar nazala ta sauka ne fi kawai game da wasu mutane sa'adun rasula da suka tambayi manzo sallallahu alaihi wasallam cewa sifla na rabbaka ya rasulullah muna so ka sufanta mana ubangijinka kala sai ubangiji ya ce wa ilahukum almustahiqu lil ibada ubangijin ku wanda shi kadai shine ya cancanta ku bauta masa ba wani wanda ya cancanci a bauta masa in ba shi ba ilahun wahid ubangiji ne makadaici la nazira lahu ba shi da wanda za a kwatanta da shi fi zati ko a zatinsa wala fi sifati ko a sifofinsa la ilaha illahu ba wanda yake ya cancanci a tsaya a bautawa in ba shi ba bauta gaba daya a sarrafawa ce ga Allah tabaraka wa ta'ala ba wanda yake ya cancanci a bauta masa sai Allah domin ku sai wanda yake mahalicci shi ake bautawa Allah ko shi kadai shi ne mahalicci ar-rahman wanda yake mai rahama wanda yake ta gama ar-rahim mai rahama kuma wadda take ke bantacciya akwai rahmaniya ta Allah wanda yake kowa ma na samu da musulmi da ba musulmi ba da mai biyayya da mai sabo duk suna samun wannan rahmaniya amma akwai rahimiya wadda yake wannan ta banta da wanda suke musulmi su suke samu ko ita kanta rahimiyar hawa hawa ce akwai rahimiya ta musulmi wanda yake masu cikakken bi to wannan suna samun wannan rahimiya akwai rahimiya kuma wadda musulmi ma masu sabo ma dai za su samu yana daga wannan rahimiyar wadda take ta gaba daya cewa wanda da ya mutu musulmi ai bayan da za a yi a ce ya dawwama a wuta to kaga wannan ya samu ne daga rahimiya da labu ayatan ala zalik da aka faɗa musu haka sai suka ce suna so a faɗa musu hujja ko a kawo musu aya bisa wannan fanazala sai Allah ya saukar da wannan ayar inna fi halqa samawati wal ardi wa tilafil layli wan nahari la ayatin akwai ayoyi makididdiga a cikin yadda Allah ya halicci sama yadda saman nan aka yi ta yadda aka faɗa a wuraren ƙur'ani halak samawati daga da amadin ta raunaha ga ta sama an yi ta ba wani makari amma tana tsaye gashi kuna gani ba ba faɗowa take gare ku ba da irin samman hawa hawa da abin da aka kunsa a ciki na taurari iri daban-daban duniya iri daban-daban a ce ma wata duniyar ko wani tauraron kafin haskensa ya zo nan duniya daga sanda ya rabo da inda tauraron yake sai an sami shekara miliyan guda sannan hasken yake zuwa nan duniya a ce hasken nan kuma tafiya ba yake a duk sakan yana tafiyar inda masana suke faɗa yana tafiyar kilomita dubu ɗari uku a duk sakan ɗaya kilomita dubu ɗari uku shi yasa awa ɗaya zai tafiya kilomita dubu ɗari uku sau sittin sau sittin a duk awa ɗaya amma a ce sai ya yi shekara hasken nan sai ya shekara miliyan guda kafin ya zo wannan duniya kafin mu mu gan shi to in ba Allah subhanahu wa ta'ala waye mai wannan halittar akwai wanda zai wannan halittar in ba Allah ba yasa lalle akwai la'ayatin akwai ayoyi a cikin halittar saman wal ard haka nan a cikin halittar ƙasa irin yadda aka rakaba ƙasa ga ruwa ga tudu ga dutse ga menene ga menene aka har hada da abu daban-daban aka yi da irin yadda aka bada wato jazabiyarta da kome da kome nata to duk wannan aila ayat akwai aya a ciki wa ma fi ma da abin da yake cikin samai da kasai min al'ajaib na daga abubban mamaki wa tilafin laili wan nahari da kuma irin yanda ake samun sabawa dare da rana bin zahabi wannan ya tafi wal maji'i wannan ya zo ana cikin dare sai kuma a zamo rana ta zo daren ya tafi wa ya tafi da daren nan Allah tabaraka wa ta'ala yanzu idan Allah ya tsaye da daren bai zo da ranar ba ku bayi gaba daya kuna da dama ba ku da dama ba ku da dama haka nan idan ranar ta zo shi ma ana nan ana nan sai ta tafi dare ya zo wa ziyaratu wani kusan don lokacin a waye gari dare ya yi tsawo rana ta gajarta wani lokacin kuma a waye gari rana ta gajarta ran dare ya yi tsawo dare ya yi tsawo tudirin wannan hukunci ne na Allah nuna ikon Allah ne tabaraka wa ta'ala yana daga irin bayyana ikon Allah tabaraka wa ta'ala yanda ake gani a irin wa'annan wakutan wani wakace a ce kasashe masu tun kaho da ci gaba da cewa sun mallaki ya za su sarrafa abu da yawa ma amma haka kawai Allah subhanahu wa ta'ala don ya nuna musu cewa su dinnan ba su haura matsayin su na bayi ba a aiko musu da guguwar iska da ruwa suna ji suna gani sai dai a ta kwashe mutane ba wanda ya sai ce bara iskan nan a sauya ta ta koma daga inda ta zo ina tunda Allah ya kawo ta ai dole inda duk Allah ya kaddara za ta bi sai ta bi sai dai a waye gari ana ta guduwa muna ɗebe mutane da jiragen sama da meye da meye don a kauce daga inda hanyar da za ta bi Allah ya kaddara binta shi ba wanda yake da ikon ya ce yau bara in juya ta bara bara a juya ta tunda mu mun isa mun ci gaba bara ba za ta bi ta kanmu ba ina anan an nuna wa bayi da talaka da mai kuɗi duk bayan Allah ne da masu ilimin da wanda ba su da ilimin duk bayan Allah ne ikon Allah ya zo ya gama kowa wal fulkin lati tajri fil bahr da kuma a cikin jiragen ruwa wanda ke gudana a cikin kogi walatar su ba ta tsayawa waje daya muwakkaratan halin kasancewa ta aban nauyawa bima ya fa'un nas da abinda zai amfani mutane wannan muwakkaratan din hali ne wanda yake wato bima ya fa'un nas jari da mazururin yara ta da shi asali shi jari da mazururin ne za a ce hali to amma za a kaddara cewa akwai wani abu da ya rata da shi wanda a hakika shi wannan muta'alliqin jari da majrurin muta'alliqin jari da majrurin shi ne hali shi ne nan mufassiru shau ya bayyana shi da cewa muwakkarata a jiragen ruwan nan ko an nawaya ta da abin da ke amfanin mutane musamman a yanzu da ake yin jiragen ruwan masu daukan wato tan dubbai tan dubbai da yawa mina tijarati daga kayan kasuwanci wal hamli da nauyi kaya masu nauyi wa ma anzalallahu da abin da Allah ya saukar mina sama'i na daga sama min ma'i na daga ruwa ta habilara ya raya ƙasa da sababin wannan ruwa shi ma saukar da ruwan nan wata aya ce da take shiryar da mu akan ikon Allah tabaraka wa ta'ala wanda sai ruwan nan ya sauka sannan duniya take samun rayuwa inda da sababin saukar ruwan ne tsirrai ke fitowa ba da mota bayan kuda ta kekashe ba da yafsiha bayan da ta mutu saboda ta kekashe wa bassa fiha ubangiji farraka ya yada wani shara ya yada fiha a cikin duniya min kulli dabba daga dukkan wani abu mai rai mai tafiya akan kasa dabbatu asali a lugga ana saki akan duk abin da yake yawo akan kasa sawa'un mai jin gindi ne ko mai tafiya da kafa hudu ko mai tafiya da kafa biyu al'ada ita ce tasisin da batu da cewa kalma ce da ake amfani da ita ga mai tafiya bisa kafa hudu amma asali a lugha hatta mutum dabba ne domin ko yana yawo ne a kan ƙasa da abin da yake yawo a kan ƙasa ko dabba ne kamar kadangare duk dabba ne amma al'ada sai ta keɓance kalmar da cewa wato abin da yake tafiya bisa kafa hudu wannan ne yasa kenan duban al'ada da za a ce da mutum shi dabba ne sai ya fishi amma a hakika ai dabban ne nan da min kula da ba ya hada han mutane ma ya hada han mutane ma shi yasa wato istilahi ne urfi cewa dabatu ma ya jari ko ma ya shi ala arba'in li'annahum yanmuna bil khisbi domin duk waɗannan masu yawon nan akan duniya suna samun da ruwa ne da kaka wannan abinda Allah yake tsirar wannan daga ƙasa shine sababin rayuwarsu ɗorewar rayuwarsu a duniya wata sirifin riyahi haka nan akwai a yadda Allah subhanahu wata'ala yake juya iska ta galibiham ake juya iska januban wa shimal wani lokacin daga kudu wani lokacin daga arewa kamar muna wani lokacin sai waye gari iska tana tasowa ne daga arewa wanda sai zamo sannan ana fama da sanyi kenan iska duk da take tohowa daga arewa da sanyi take zuwa wani lokacin kuma sai a waye gari tana tahowa ne daga kudu wadda ta taho daga kudu galibi ita take kawo haduwar girgije ta kawo ruwan sama haratan wa baridatan wani lokacin iskar mai zafi wani lokacin mai sanyi wasu hari hakanan kuma a cikin akwai aya a cikin girgije algaimi girgije almusakhari wanda yake abin horewa daina samai wal ardi tsakanin sama da ƙasa ya je sai inda Allah ya nufi ya zubda ruwa nan zai zubda ruwa bila ilaka ba tare da an rataye shi ba ba wani abu aka sa aka rike ba ikon Allah ne kawai yake rike da shi Allah ikon Allah ne yake rike da shi kuma Allah ne yake umartarsa yake nufarsa da cewa ga inda zai zubda ruwa wata ran wani yana tafiya sai ga hadari a sama yana tafiya yaji ana cewa da girgi da hadarin nan je ka gona ruwa ne ka zub da ruwanka bawan allah nan da ya ji wannan magana sai ta bin girgida girgida yana tafiya a sama shi ko yana tafiya a ƙasa a guje ya ga ina za shi wata gona wane ne aka ce girgijan nan hadarin nan ya je ya zub da ruwa har ya je ya samu wajen da hadarin ya tsaya ya zub da ruwa kuma sai ya zama iyaka gonan wannan bawan allah ne sai ya binciki wannan bawan Allah ya tambaya yake tambayar sa kai ne wane ce eh ce to ka ji abin da naji amma da Allah ina so ka faɗa min me kake har ka samu wannan matsayi wajen Allah a turo hadari a ce ya zo ya zo da ruwa iyaka gonak duk Allah ka faɗa min ya ce to tunda kai min magiya da Allah ba an faɗa ba ni abin da nake yi duk noman da na yi abin da na girba abin da na samu a noman ina kasawa uku kashi ɗaya in ci kashi ɗaya in tanada sa saboda noman baɗi kashi ɗaya kuma in raba ga almajirai abin da nake kenan abin da nake kenan ba wani abu bayan wannan to duk wannan hazi samani kulluha wannan abu takwas da aka ambata la ayatin kowanne a ciki akwai aya dalatin ala wahdaniyati ta'ala wadda take nuna mana cewa lalle Allah makadaici ne amma fa ni kaumin ya kilo ga mutanen da suke masu hankali wawa sai ta nuna masa ayar bai gane ba kuma mai hankali na hakika shine wanda yake fahimta daga Allah tabaraka wa ta'ala dan fahimtarka ta zamo gaba daya an daidai ta a cikin fahimtar halittar Allah amma duban ka ga halittar Allah baya sanar da kai Allah to ai har yau kai wawa dan ilimin naka takaitacce ne shi yasa ilimi wanda zai sa da bawa ga Allah tabaraka ta'ala wanda zai nuna ma halittar Allah ya nuna ma cewa lalle halittar nan akwai wanda ya yi ta shine Allah tabaraka ta'ala to wannan shine ilimi na hakika man tafakkara fi hadhihi ayati wanda ya tsaya tunani a wannan ayoyin ya alamu anna fa'ilaha la yu'jizuhu shay'un zai san cewa wanda ya yi ta ba wani abu da zai gagare shi wa huwa mustahiqul lil ibada duna gairi shine wanda yake ya cancanci a tsaya a bauta masa ba wani ba wa min nas man tazumin duni la andar ana samu a cikin mutane wanda yake rikin gumaka ba Allah ba ai gairi gairahu wannan Allah duk da bayanin nan da aka yi akan cewa ai Allah subhanahu wataala shi kadai shine wanda ya cancanci a tsaya a bauta masa amma kuma ba dukkan mutane bane suka bi yasa ake faɗa ko aka faɗa wani wajen wa in tudi aksaran fil ardi yurilluka an sabilillah walakin aksaran nasi la ya'lamuna inda zaka mafi yawan mutane za su raba ka da tsarin Allah tabaraka wa ta'ala shi yasa har a cikin mutane an samu waɗanda suke rukon gumaka da za su ce za su bauta musu ba Allah ba in ba wauta ba mutum shi da kansa shi ya kera abu ko shi ya sassaka abu amma ya zauna yana bauta masa ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda shi ya shi shi ya kome amma bai tsaya bauta masa ba wancan yake abin da ya kera shi yake yuhibbuna suna son wayannan gumakan bitta azimi ta fuskar girmama su wal khuru'i da kaskantar da kai gare su ka hubbillahi irin san da suke ga Allah ai ka hubbihim law ai kamar san da suke ga Allah wallazina amanu amma wa'anda yake sun ba da gaskiya a shaddu lihubban lillah soyayya su ga Allah ta fi girma min hubbihim lil andadi fiye da san masu bautar gumaka ga gumakan da suke bautawa na Allah mummunai sun fi san Allah fiye da soyayyar da masu bautar gumaka suke wa gumaka saboda suna Allah koyaushe ai suna tare da Allah Allah na tare da su su masu bautar gumaka su suke wahal da kansu in ta kama dole suna ji suna gani su kyale maganar gumakan su koma ga Allah tabaraka ta'ala inda Qur'ani yake nuna mana a guri da yawa cewa abin ya kore sai su dawo ga Allah fai zara ki bufil fulki da awullaha muhlisina lahuddina walau tara ina ma a ce za ka gani ya muhammadu ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam wasu malamai suke cewa a nan shi muhadab din ba wai muayyani ba ne ana faɗa wal aslu fil hidabi lil muayyani wa tarku fi lil umumil bayyin wato kowa ma in yana wajen inda zai duba to zai ga haka da za ka ga allazina zalamu wa'annan da suke azzalimai al-kuffara sune kafirai yarawna al-azab lokacin da suka ga azaba yufsiruna azaba suka ga azaba to da a ce kana wajen lara'aita amran azim da ka ga lamari mai girma za ka ga irin yadda suka dawo kaskantattu a duniya sun rayu suna masu cika baki suna masu riko da gumakansu suna masu riko da tsare-tsaren su na banza ana nuna musu gaskiya amma suna ki suna taurin kai to amma ranar lahira sun kowa kuma kaskan da kai su ne masu gaskan da kai cewa ina ma a dawo da su ina ma da dawo da su farji ina na amal salihan ina muqin annal quwwata ya tabbata dai cewa iko wata ra'ayin ayar za ka gani a sannan cewa iko annal quwwata wal galabata iko da rinjaye lillahi na Allah ne jami'an gaba daya wa anna Allah cewa ubangiji tabaraka ta'ala shirirul azab mai tsananin azaba ne istabara allazina tubi'u wa kashe da wanda aka bi a ru'asa'u su ne shagabannin wanda suka kira suka jagoranci zuwa bata suka dawo suna cewa ba ruwansu min allazina taba'u daga wanda suka bi su suna cewa ba ruwansu da wanda suka bi su yadda shaidan shi kansa wanda shine jagora a wajen batar da bayi daga Allah zai faɗa cewa shi fa ba shi ya jawo batattun su bata ba shi dai kawai shawara ya bayar aka yadda aka bi shi wa kala shaidanu nan ma kula lamru inna allaha da kuma adal haqqi wa wa'adtukum fa khalaftukum wa ma kana li alaykum min sultanin illa an da'atukum fastajabtu li فلا تلوموني ولوموا انفسكم بعد بمصرخكم وما انتم بمصرخي اني كفرت بما اشركتم من قبل zai ce ba ruwansa ba ruwansa ba shi ya jawo ba shi kawai shawara ce ya kawo an karo irlanda su yi musu cewa su suka batar da su wani aul azaba sun ga azaba a fili wata kadda bihul asbab duk wata dangantaka da take tsakanin su yau ta kare ya bayyana cewa daman zato suke yi a ko za su iya taimakawa juna amma ba wani abu ba wani katabar da za su yi wa junansu asbabul wasl bainahum sababan saduwa tsakanin su ta yanki wa qala lazina tabau wanda suka bin suka ce wanda su suka bi suka ce da wannan ladakarata ina ma wai a ce za su samu su dawo duniya rajatan ila duniya ina ma za a samu dawowa zuwa duniya bana tabar aminin in ya so su ce ba ruwansu da shagabannin nasu almatbu'ina su ce ba ruwansu da wanda suka bi kama tabar ra'ubin nan irin yadda a yau shagabannin suka ce ba ruwansu da su al yau ma a yau haza litamanni lau anan ta zo ne dan tamanni shi yasa fa da ta zo a jawabinta an ta buya a bayanta ta nasarci fi'ili murari na tabarra ta yi kaba da ta suratu shu'ara'i fala wannan lana karratan fana kuna minal muminina lau takan zo don tamanni malamai suna faɗa lau tana da ba'arori daban-daban har wajen guda shida galibi ne ta fi zuwa sharɗiyya to amma takan zo don tamanni takan zo don masdari takan zo kuma wato dan takalili takan zo dan takalili kamar ita kunnara walau bi shiƙi tamratin kazalika kamar a shiddata azabihi irin yadda Allah tabaraka ta'ala ya nuna musu tsananin azabarsa wa tabarru'a ba'arihim min ba'ari yadda Allah ya nuna musu cewa wasu a ciki za su zo suna cewa ba ruwansu da wasu yurihimullahu amalan haka bai Allah yake nuna musu ayyukansu a sayyi'ata munana hasaratin alai nadama ce gare su duk wani aiki da suka yi mummuna za su zo suna ta nadama akai za su zo suna nadama akai wa man bi halijina minan na mummuni ma in yi aiki mummuna zai zo yana nadama to amma shi mummuni abin da ya sa nadama tasa za ta zama takaitacciya ce ta yu ya samu wanda zai ceto gare shi ta yu ko da ba dai a ƙarshe an kai shi wusta saboda wannan aikin dasa mummuna to amma za a fidda shi za a fidda shi daga wutar da ba yadda za a yi wanda yake ya mutu mummuni ya dawwama a wuta shi yasa azabar da zai gani akan ayyukan nasa sai ta zamo kayyadajjiya ballanta da ta ya samu wanda zai masa ceto ta ya samu yafewa daga Allah tabaraka wa ta'ala wadda za ta zai sabauta ya zamo a yafe masa ba wannan munana wadda ya zamo azabar bata same shi ba bata sauka bata same shi ba inda Allah ya faɗa inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha'u wa mahu su dinnan bi harijina minan nar bayan da za a ce sun fita daga wuta ya ayyuhan nasu ya ku mutane bayan da aka gama bayani akan makomar kafirai daina amna yake jiran su na azaba sai aka dawo aka yi wa mutane bayani cewa ga ɗaya daga cikin abubuwa da kafirci yake sabautawa daidai da yake kafirci yake sabauta ko wanda ba daidai ba shi da ya nuna wa masu binsa cewa komai masu yi su ci abin da suka ga dama sawa'un da wanda yake halal da wanda yake ba halal ba da wanda zai amfane su da wanda zai cuce su duk kafirci sai ya nuna wa mabiyansa cewa kowanne ma sa iya amfani da shi ai ba komai bane to Allah subhanahu wataala ya bayani da cewa ba haka ne ya dace ba abin da yake wajibi abin da yake haƙƙin mutane shine su ci abin da yake halal ba su ci abin da yake haram ba domin ku abin da yake abin da yake haram zai jawo wa mai cin ne nadama a ranar lahira ya ayyuhan nasu ya ku mutane kulu mi wafilar ku ci daga abin da yake duniya halal halin kasancewa safa halal ɗayi ban tsantsarka ba abin da yake haram ba kuma da abin da yake halal kwayaci daga gare shi ku ce za ku yi tsantsani a wannan bangaren tsantsani a hakika shine a bar haram ko abin da yake shubha amma ba wai a bar abin da yake halal ba shi yasa sashen masana Allah yake cewa da muridansa in Allah ya hore muku abu mai daɗi ku ci mai daɗin ku gode wa Allah ku ci mai daɗin ku gode wa Allah domin a sannan kun gode wa Allah kuna cin kuna cewa alhamdulillah gaɓoɓin ku ba za su ce eh gaskiya ne dan mun ji daɗin baki harshe duk za su ce alhamdulillah dan mun ji daɗin amma idan ga mai daɗin Allah ya hore amma kuka ci mara daɗin ko ka zo kuna alhamdulillah to gaɓoɓin ku ma za su zo suna karyata ku cewa anya kuwa me aka yi har za a ce mu gode me aka yi har za a ce mu gode shi yasa ku ci mai daɗin amma ku gode wa Allah abinda ake bukata kenan daga bawa ya gode wa Allah ya dubi Allah a kome nasa ya sarrafa duk ni'imar da Allah ya yi masa don abinda Allah ya yi wannan ni'imar domin ta wala ta tabi huduwa ta shaidan kada ku yadda ku bi tsare-tsaren shaidan ai ta zinahu ai irin yadda yake kawatawa gare ku innahu domin shi shaidan aduwa mu bi maki ne mabayyane da kun gare ku bayyinul adawati gararsa a fili take tun a gaban Allah yake rantsuwa cewa sai ya ɓadda ku ƙala fa bi izzatika la ugwiyannahum ajma'in illa ibadaka yayi rantsuwa to shi yasa wanda yace ba zai kyale ka ba sai ya ga ya kai ka wuta wutar da zaka dawwama a cikinta me zai sa ka haɗa kai da shi me zai sa har ya tsara ma cewa ga yanda za ka yi ka yadda ka karɓi wannan tsarin nasa ga tsarin Allah tabaraka wa ta'ala wanda yake arhamur rahimina na wanda ya tsara ma dan ka tsira duniyar ka da lahira ka ka kyale wannan tsarin ka ki ɗauka ka ɗauki tsarin wanda abin da yake bukata ya wahal da kai ya ga ya jefa ka a cikin azaba madawwamiya inna ma ya murkun bisu shi kan shaidan koyaushe yana umartar ku ne da ku aikata abin da ba daidai ba al'ismi zunubi wal fashai da duk abin da yake mummuna a shari'a alqabi shar'a abin da yake mummuna a shari'a wa anta qulu ala allahi ma la ta'lam yana umartar ku ne ku faɗa wa Allah abin da ba ku da hujja a kansa min tahrimi ma lam yuharrim ku haramta abin da Allah bai haramta ba wa gairihi ko waninsa ku halatta abin da Allah bai halatta ba ko yaushe manufar shaidan ne daga gare ku wata shehu abdulkadir jilani radiyallahu ta'ala ne yake cewa wato iblis ya bayyana gare shi sai yake cewa da shi ni ne fa ubangijinka ni ne Allah kuma ka je na halatta ma komai ko da abin da ba fasha'u ne to na halatta ma shehu abdulkadir jilani sai ya ce karya kake ba kai ne allah sai iblis ya ce kai kai ko ka kai inda ka kai ya akai ne har ka gane cewa ni iblis ne domin yin wannan na bi wasu da yawa wanda suke kamar na allah kuma na halakar da su da haka ta fuskar in halatta musu abin da ba daidai ba a tsarin allah da sunan cewa ni ne Allah kuma su yadda su karba sai ta abin da yasa sai da fakadul dilani ta abin da yasa na gane dan ka ce halaltu lakal fasha ko muharrama Allah ko ya faɗa inna Allah la ya'muru bil fasha inna Allah la ya'muru bil fasha shaydan ne inna ba ya'murukum bis su'i wal fasha ta nan ne na gane wa an taqulu ala Allah ma la ta'lam wa idza qila lahum idan aka ce da kafirai wa idza qila muttabi'u ma anzala Allah aka ce da kafirai ayil kuffari aka ce da kafirai ku dawo ku ba abin da Allah ya saukar min tauhidi na daga kadaita Allah wata halili tsayi ba da daukar da abin da yake halal a matsayin shi ne halal abin da yake tsatsarka abin da yake mai amfani ga dan adam kalu ba ansa da za su bayar sai ko su ce la su ba za su yadda da wanda tsari da Allah ba balla ta biyu ba alfaida alaihi abada ba ruwai su za su ba abin da suka samu magabatan su ne akai wajen da abin da suka samu magabatan su akai bai ba da aslami na daga bauta gubaka wata haribin sawa'ibi wal bahayir da kuma haramta dabbar da ake kira sa'iba ko bahira iyaye ana bin su ne in suna kan daidai amma yanzu abin da suke ba daidai bane ya zama wajibi a kyale su a bi tsarin Allah wanda yake daidai wallahu wa rasuluhu a haƙo an ruhu in kanu muminina la da'ata li makhluqin fi ma'siyatil halik qala ta'ala waje tabaraka wa ta'ala yace ayattabi'unahum yanzu daidai ne ce za su bi su walau kana abahum ko da su yana nasu sun zama wala sha ba su hankalta wani abin amri dinin daga lamarin addini wala ta dun ba su iya shirya daidai na ce za su bi su ai ba aya ai sai in sun gane sun tafi bisa tsarin shari'a shine zai zama lalle a tsaya a bi su amma ba inda yake sun wa'yan yadda za a kwatanta su wa manya tsohon ilal huda da kuma wanda yake kiran su zuwa shari'a kama salin laziyan igu kamar wanda yake yin murya ne yusawwitu yake magana bimala da wanda baya jin magana tasa illa du'a'an wani da sai dai ji kawai murya tana fitowa daga gare shi kana matsayin mutum do Allah ka sa dabba a gabanka ke ki je shiga gidan nan ki dauko min kaza ko shiga gidan nan ki ga wane yana nan do Allah dabban nan ba dai ta je matan murya dai tana fitowa daga gare ka ba amma ta gane me kake faɗa ta gane me kake nufi ai ba za ta gane ba to haka ma duk mai kiran gumaka ko mai bauta gumaka gumakan nan ba san kiran da yake musu ba ba san bautar da yake musu ba malla wanda ba jin komai illa sautan jahawara sai ko murya wadda take gwauruwa ba bai san me take nufi ba wa anta tusawwitu alai gashi kai kana ta faɗa masa ka sa akuya a gaba ki shiga gida ki ga wanda yana nan ke shiga gida to Allah mai akuya ta san kana tana jin da magana murya tana fitowa daga gare ka amma me ma'anar bata sani ba ba ta gane abin da kake nufi sun mun buku mun umi su kan gumakan nan kuramu ne bebaye ne makafi ne sun kurinta daga jin gaskiya haka ma masu bauta musu su ma dai sun zama kuram bebaye ne daga faɗar gaskiya ba a jin gaskiya ta fito daga gare su makafi ne daga ganin gaskiya fam la'akin su kan ba sa fahimta komai ya ayyuhal halazin aminu yadda ake ta faɗa dai hankalta ta hakika fahimta ta hakika shine bawa ya fahimci abin da Allah yake faɗa masa wanda dai ya fahimci abin da Allah yake nuna masa to wannan shine mai fahimta wanda dai ya hankalci abin da Allah yake nuna masa wannan shine mai hankali ya ayyuhal ladzina amanu ya ku wa'anda suke mummune kulu min tayyibati ma razaqnakum ku ci daga abin da yake halal na abin da muka azurta muku halalati ma razaqnakum halal din abin da muka azurta muku washkuru lillah ku gode wa Allah tabaraka wa ta'ala alama a halalakum musa irin abin da ya halatta gare ku in kuntum iyyahu ta'budun matakar da shi kuke bautawa inna ma harrama alaikum maitata Allah subhanahu wa ta'ala ya haramta cin mushe ne gare ku wato nan min hasbin rafi mai